وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau kwanan wata uku ga watan biyar shekara ta 2025 a lissafin turawa wanda ya dace da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta 1446 hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina muna darasi na 77 a cikin wannan littafi mai albarka na alkaba'ir wanda ke gabatarwa annan masallaci a wannan unguwa ta tudu maliki a cikin birnin kano nigeria idan yan uwa za su iya cinawa mun tsaya ne akan fasali da yake magana akan ta'aziyya fasali da yake magana akan ta'aziyya wanda yana cikin alkabira ta 49 idan an yi mutuwa akwai abubuwan da mutane suke na jahiliya dukan fuska ya ga riga ihu tsalle-tsalle da yin wasu abubuwa da Allah baya so aka hana mu to sai kuma aka koya mana abin da sunna ta karantar da mu idan an mana mutuwa ita ce taziya na bar littafi na wancan watan ban sani ba wani littafin na ɗauko a daidai ina muka tsaya akwai wanda ya sha alama ko in hau inda nake tsammani na'am eh littafin ne ba gabar magana yawwa alhamdulillah nan ne nake nan ne qala aliyu lil ash'as ko yawa ni ma nan din nake to amma ina da shakka ne ina neman a karfafe ni shikenan malin ce wa kala aliyun lil ashaz bin qais innaka in sabarta imanan wa ihtisaban wa illa salauta kama taslu al bahaim wa kataba hakim ila rajul qad usiba bi musibatin innaka qad dhahaba minka ما رزئت به فلا يذهبن عنك ما عودت عنه وهو الأجر وقال آخر اللي شافي نون دريد أنا دريد عشرين له دكو أسمع وأقسم تسمكم وقال علي للأشخاص سيتي أم وإنك قد ذهب منك ما رزئت به فلا يذهبن عنك ما أودت كو أودت عنه وانشر رزئت به فلا يذهبن عنك ما أودت عنه وهو الأجر وقال آخر العاقل يصنع أول يوم من أيام المصيبة ما يفعله الجاهل بعد خمسة أيام قلت قد علم أن ممر الزمان يسلي المصاب ولذلك أمر الشارع بالصبر عند الصدمة الأولى وبلغ الشافعي أن عبد الرحمن بن مهدي مات له ابن فجزع عليه عبد الرحمن جزعا شديدا وبعث إليه الشافعي رحمه الله يقول يا أخي عز نفسك بما تعزي به غيرك واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك واعلم أن أمضى المصائب فقد آه، آه، سروى آه، فقد فقد سرور فقد سرور وهرمان أجر فكيف إذا إذا اجتمع مع اكتساب وزر فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد نأى عنك وألحمك الله عند المصائب صبرا وأحرز لنا ولك بالصبر أجرا وكتب إليه يقول علي رضي الله عنه ينقى الأشعث ابن قيس yace idan kai haƙuri kana mai imani da neman lada Allah zai baka lada ma'ana duk wanda aka masa mutuwa ya yi haƙuri kuma ya nemi Allah ya ba shi lada to insha Allahu Allah zai baka lada in dai aka maka mutuwa kai haƙuri kai dan Allah ka nemi lada Allah ka ba mu haƙuri ita mutuwa tana da zafi ne haka dai za ka gaya wanda aka yi wa mutuwa sai dai ya shiru ya ji haka amma wata musibar idan ta zo wa mutum to bayan da dai zai tabbas sai dai shiru to idan ka yi haƙuri ka samu imani za Allah zai baka lada kuma ka nemi lada a kai ka yi haƙuri ka nemi lada a kan abin da ka rasa na ɗan uwanka ko ubanka ko ɗanka ko iyalinka idan ku ba kai ba to za a fede ka ne kamar da ake fede dabba babu wani abin da za ka samu illa damuwar ce dai za ta ta damunka kawai kenan dai ko kai haƙuri ka samu lada ko ka ƙi haƙuri babu abin da za ka samu illa damuwa an daɗe ana mutuwa na wasu suna mutuwa amma dole na mu ya mutu idan na wani ya mutu muka ba shi haƙuri to mu ma idan namu ya mutu aka ba mu haƙuri sai mu yi haƙuri hakim ya rubuta zuwa ga wani ƙad usiba bi musibatin wani ne Allah ya jarabe shi da wata musifa um, shi ne hakim ya rubuta masa takarda ya ce abinda ya zo maka na masifa ya tafi to amma kada abinda aka canja maka fala yadhabanna anka ma uwitta anhu wa huwa al-ajal kada kuma abinda aka canja maka na raziyar na masifar da ta zo maka shine lada shi ma ya tafi mana masifa ta zo maka ta mutuwa ba an yi mutuwar ta tafi ba to kada ka biyo bayan mutuwar abinda aka canja maka na masifar da ta same ka aka canja za a baka lada to kada ka bari ladan ya tafi ga masifa ga kuma babu lada tunda ka rasa kakka bari kai rashi biyu ga rashin dan uwanka shine raziya din ka rasa dan uwanka ko babanka ko wani naka kaga rashi ne ya tafi to Allah ya yi alkawari idan ka rasa wani naka za a canja maka da baka lada to amma in baka yi abin da ya keta shari'a ba in kai haƙuri shi ne za ka samu lada kenan duk wanda aka masa mutuwa ya zo da jahiliya ya zo da abubuwa na ta'adi da barna da sabon Allah to asara biyu ce ta same shi ga asarar dan uwansa ga kuma asarar lada kuna ganewa wa qala akhar wani bawan Allah yana cewa kuma du yace mai hankali shine ranar farko da ta zo masa ta masifa mai hankali shine yake aikata wato abinda jahili yake yi bayan kwana biyar idan masifa ta zo masa menene abinda jahili yake yi bayan kwana biyar in masifa ta zo masa haƙuri duk bala'in da ya samu mutum kuma rashin iliminsa da jahilcinsa da haukar da zai ta yi ba za ta wuce kwana biyar ba da haka daga kwana biyar nan komun jahilcinsa ba haƙuri yake yi ba to shi mai hankali yana yin abin da jahili yake yinsa bayan kwana biyar shi kuma a ranar farko yake yi ba haƙuri ne jahili yake yi bayan kwana biyar ba to mai hankali shi kuma yana yin haƙuri a rana farko shi ne al'aƙilu ya san awwal yaumin min ayyamil musibati ma ya fa'alhu jahilu ba da hamsati ayyam shi ne karatu abinda ake so a ce kai ka je makaranta ke kin je makaranta kun saurari ilimi kun saurari karatu ku daina yin abin da jahilai suke yi idan an yi mutuwa ku manta da shari'a ku manta da dokar Allah ku kama abin da zai sa Allah ya fushi da ku bayan kuma kun rasa dan uwanku ita makaranta daɗi ne da ita ba wanda ya sai ce maka mutuwa ba ta da zafi kuma ba wanda ya sai ce maka karkaji karkaji zafin mutuwa dole za ka ji amma kuma an isa a ce maka kai haƙuri kamar yadda gaushin wuta zai taba hannunka a ce yi haƙuri kamar yadda cinnaka za ta cije ka gaji zafi a ce yi haƙuri to haka idan wata musiba ta same ka sai a ce ka yi haƙuri motarka ta ƙone yi haƙuri gidanka ya kone ya haƙuri shagonka ya kone ya haƙuri ka yi haɗari ka kare ya haƙuri ciwo ya same ka baka da lafiya kowa ya fita kai kuma ka gagara fita yi haƙuri ka siyo kaya ka faɗi yi haƙuri ɗan uwanka ya mutu yi haƙuri to in baka haƙurin ba ya za ka yi za ka je ka ɗau makami ka yaƙi da Allah ne ba za ka yi haka ba kuna tare da ni muna wannan karatun muna so a yi aiki da shi ne قلت قد علم أن ممر الزمان يسلي المصاب ولذلك أمر الشارع بالصبر عند الصدمة الأولى malam ya ce ai an sani cewa yau da gobe shine mumarran zaman shudewar zamani a kwana a tashi a kwana a tashi shine mumarran zaman a kwana a tashi a kwana a tashi an sani cewa a kwana a tashi yau da gobe yakan yi wato rarrashi ga dukkan wata masifa duk bala'in da ya samu mutum in aka daɗe abin yana raguwa ko mutumin da aka masa gobara a shagonsa musiba ce ranar farko in ka zo baya ganuwa rana ta biyu ma haka mana za ka zo ka same shi bayan wata uku sai ce ya wuce ya wuce me ya wutar da shi masifar babu ne akwai ta amma me yasa abin yayi sanyi mamar zama to malam duk wani bala'i da ka sani a duniya daga cikin maganin duk wani bala'i yau da gobe duk wata masifa idan ta same ka daga cikin warakarta yau da gobe in ka kwana ɗaya yana raguwa in ka kwana ɗaya yana raguwa in ka daɗa kwana yana raguwa in ka daɗa kwana yana raguwa to tunda an san wannan shi yake faruwa a rayuwar ɗan adam shi yasa shari'a ta ce ai haƙuri dan in baka yi haƙurin ba ma yanzu ai ka yi haƙurin gobe ko lidhalika falidhalika amara shari bi sabri inda sadmati al-ula shi yasa shari'a ta ce ai haƙuri tun bugun farko in bala'i ya same ka ranar farko sai ka cije ka daure ka haɗiye abin yana dukanka amma ka yi ta maza ka haɗiye ba wai don ba ka jin zafin ba ne kana ji amma sai ka yi haƙuri me yasa in ba ka yi haƙurin ba ma yanzu mamarar zamani yau da gobe za ta sa dole ma ka yi haƙuri ko ta aziya ake zuwa ana maka aka kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai ga an naɗe taburmai kowa ya kama gaban shi mamarar zamanin kenan wa balaga shafi'i labari ya zo imamu shafi'i cewa wani bawan Allah abdurrahman ibn mahdi babban malami ɗansa ya mutu babban malami ne abdurrahman ibn mahdi ɗan shi ya mutu ya firgita ya karkada a jazi'a alaihi abdurrahman jaza'an shadidan aka ce ba a taɓa ganin damuwa ta wannan babban malami ba irin mutuwar ɗansa ya nuna damuwa ƙwarai to jama'a kun jifa masu cewa a yi haƙurin masu mafa sai dai a hankali saboda ita mutuwa malam ta wuce duk abin da kake tsammani musamman mutuwar da take zuwa ba a shirya mata ba musamman mutuwar da take zuwa ba a tsammace ta ba musamman Allah idan ya jarrabe ka da mutuwar wanda kake so oh ciwon ya isa duk jarabawa da sauƙi amma in Allah ya jarrabe ka da mutuwar masoyi wanda kake so ko uba ko ƙani ko mata ko miji ko dangi ko dan uwa a lokacin ne kake gane lalle mutane da ake musu mutuwa suna haƙuri ko mutuwar na kusa ko mutuwar amini ko mutuwar wani malaminka kaɗuwa ake sosai a lokacin in ba an yi da gaske ba manta nassin ake manta shi ake yi nassin ne ake mantawa dole sai an yi wannan kaduwar wannan kukan sai an yi shi da yawa sai daga baya in mutum ya daku to sai ya tuno kuma fa akwai nassi da ya ce kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza shi yasa ku yi mutane uzuri har wanda ba ka tsammanin zai yi wallahi za ga yi wani abu saboda ya kaɗu ya gigice akwai ciwo ba ka san ma lokacin da aka ta kuka ba kaga dai an hana kukan ɗaga sauci amma wallahi ba ka san lokacin da zai kuɓuce maka ba sai an zo ana danne ka ana baka haƙuri Allah ba mu ikon bin sunna Allah ba mu ikon jure masifa kuma Allah idan za ka jarabe mu ka jarabe mu da abin da imanin mu zai iya dauka Allah kada ka sa jarrabawa ta tafi mana da imani kuma ka ba mu da sauki duk abin da za ka ɗora mana Allah ka mana shi da sauki ya rabu wannan malami ku nike sunansa abdurrahman ibn mahdi ya kadu imam shafi'i ya samu labari sai ya aika mai takarda ya ce da shi ya kai bawan allah ya kai sheik ya kai malami azzi nafsaka bima tu'azzi bihi ghairak kai wa kanka ta'aziyya da irin abin da kake yi wa wani ta'aziyya ba jiya kana yi wa wani ta'aziyya ba ba shekaran jiya ka karanta wa wani ka ce gashi in an masa mutuwa ga abin da za a ce masa ba sau nawa ana yi wa mutum mutuwa ka je ka same shi kana ba shi haƙuri shafi'i ya ce da shi to ka gaya wa kanka abin da kake gaya wa waninka kai ya ce wasu min fi'ili kama tastaqbihu min fi'ili ghairik kuma ka kyamaci wannan aiki naka kamar yadda kake kyamatar aikin waninka yanzu idan wani ya aikata wani abu na laifi in ya aikata ba daidai ba ba kana kyama ba to kai ma yau ka kyamaci zuciyarka ka kyamaci ranka da yake zuwa yana aikata abin da yake ba daidai ba dan me wani zai aikata ka kyamata kai kuma ka aikata mummunan aikin kuma ka ji kana so kai wannan wa'azi na Imam Shafi'i ya ratsa bawan Allah nan yace ka sani lalle ya cin masifa shine mutum ya rasa faqdu surur mutum ya rasa farin ciki ga rashin farin ciki da hirmanu ajirin masifar da take tafiyar maka da komai ka yi asara babba ga ba farin ciki ga kuma ba lada wa hirmanu ajirin ka kwana bakin ciki ka kwana baka yi bacci ba ka kwana cikin tashin hankali da firgici da damuwa sannan kuma a wayi gari a littafin ka babu lada ko ɗaya me yasa ka saba wa shari'a ka saba wa Allah abinda aka kace kai ka ki kai kakka bari bala'i biyu ya haɗu maka ga rashin ɗan uwa ga rashin lada to amma yaya idan Allah ya taimake ka aka jarrabe ka da rashin farin cikin da kuma neman lada ko kuma idan ya haɗu maka ga haramta maka lada ga ƙarin zunubi fa kaifa idza ijtama'a ma'a iktisabi wuzrin ga rasa ɗan uwa ga haramcin lada babu ga kuma zunubi da za a loda ma abinda malami yake so ya ce maka shafi'i rahimahullah akwai waɗanda idan aka musu mutuwa abu uku ne yake faruwa a tattare da su faktu suru ba farin ciki malam yana daga cikin damuwa yana cikin matsala a rayuwa shine ne ya zama an haramta maka jin farin ciki a gadon maka da bakin ciki a rayuwarka kullum kana cikin bakin ciki wannan bala'i ne ciwo ne na'am yana daga cikin jin daɗi na rayuwa a rinka ganin ka cikin farin ciki da walwala ko da baka da kwabo a jihunka amma yana cikin azaba da za a yi maka ka wayi gari sai ka ji mutum yana cewa ba na jin daɗi ni na rasa samun jin daɗi da farin ciki to wallahi wannan azaba ce to daga cikin waɗanda aka yi mutuwa suke asara babba ita ce masu fak da surur babu jin daɗi me yasa bai ji daɗi ba an mutu masa duk wanda aka masa mutuwa ina magana jin daɗi da farin ciki tattare da shi kaji ɗaya na biyu hirmanu ajirin haramta masa lada ya kamata in aka jarrabe ka to ka samu lada a maimakon jarraba wannan shine ka'idar shari'a in ranka ya ɓace ko ƙaya ka taka ka ji zafi to kana samun lada ne a wajen Allah amma in ka yi haƙuri to abu na biyu hirmanu ajir haramta maka lada abu na uku iktisabu wizir tara wa kai zunubi fakdu sururin hirmanu ajirin iktisabu wizrin faktu sururin hirmanu ajrin waktisabu wizrin waɗannan abubuwa guda uku in suka haɗu a kanka imamu shafi'i ya ce to duk asara ta ƙare maka ya ce ya kai dan uwa kai maza maza ka ɗauki rabanka idan ya zo kusa da kai fatana wal hazzaka ya akhi idan qaruba mink qabla an tadlubahu wa qad na'a anka kafin ka zo neman raban naka alhali yayi nisa da kai abin da yake nufi shine kai maza in bala'i ya same ka a take kai haƙurin in masifa ta same ka ka yi haƙurin a lokacin ka samu rabanka na lada kada ka ƙi ka yi haƙurin ka yi ta yin abin da shari'a ta haramta maka sai daga baya ka zo ka ce ka yi haƙurin kuma kana neman lada alhali lada ya yi nisa ya tafi don inna musabru inda sadmatil ula وألحمك الله عند المصائب صبرا وأحرز لنا ولك بالصبر أجرا الله يا مك إلهاما نحقري يا كيدان أدم lokacin da masifa ta same ka kuma ya tanadan mana da mu da kai in mun yi haƙuri za mu samu lada kowane ɗan adam akwai haƙurin da Allah ya shuka a cikin zuciyarsa in bala'i ya same shi in masifa ta same shi ko wannan adam ya rage gare shi ya ɗauki wannan shukar da Ubangiji ya masa ilhamarsa idan masifa ta same shi in na ce muku masifa ‘yan uwana fa yanzu muna magana ne akan ta'aziyya da babin mutuwa to amma masifa amma nake nufi asara ne ta dukiya ne gobara ne ambaliyar ruwa ne ƙonewar gona ne lalacewanta ne asara a kasuwa ne wani abu ne zai same ka ciwo ne wani bala'i wallahi malam kai Allah ka ba mu haƙuri kana sallah kana zikiri kana ibada kana kusanta Allah malam kurin sai Allah izo ijarrabe ka da wata cuta a tattare da kai ka ta kashe kuɗi kullum sai ka sha magani rayuwarka tana cikin haɗari to irin wannan za ka tambayi Allah ne don me yasa ya maka a'a idan ya baka alheri bai ba wani ba kana tambayarsa don me yasa ya baka bai ba wani ba wa gane ba yayin da Allah ya maka wata ni'ima ya tara maka ya tara maka a lokacin kuma wani dan uwanka shi kuma yana kwana da yunwa bai da shi ka taba tambayan me Allah me yasa ni ka bani shi kana shi ba shiru kake baka ci tayyib to haka kuma lokacin da ya dora maka bala'i to dan me zaka tambaye shi kace dan me yasa kai aka dora ma ba za ka tambaye shi ba to me aka ce kai in bala'i ya same ka da masifa hakuri shi yasa kullum za ku ga mutanen mu in sun zo ta'aziyya daga cikin abin da ake gaya mutum shine kai haƙuri dama me ma'anar ta'aziyya rarrashi saboda Allah ya sani ita mutuwa tana ɗauke da damuwa da yawa akwai buƙatar ɗan adam a rarrashe shi wani fa malam wani fa idan aka masa mutuwa malam baya iya jure mata ba mamaki sati mai zuwa kaga shi ma ya mutu zuciya ce take bugawa nawa ne an kai ɗan uwansa ya kasa yin haƙuri ya kasa jurewa ana dawowa shi ma aka masa wanka suka tafi tare wani an binne matarsa yau sati mai zuwa shi ma aka binne shi wani idan bala'i ya same shi ko asarar dukiya tun daga nan wala rayuwarsa ta lalace ka lura da shi sai a ce kai ai wani kam tun da Allah ya jarabe shi da ibtila'in kaza gaba ɗaya al'amuran suka lalace malam ka san akwai masu yin hauka in wani bala'i ya zo maka malam ya take ka sai ya taba hankalinka rabbi yassir rabbi stur ustur ya rab ustur Allah ka suturta Allah ka kare mu Allah ka ba mu abin da za mu iya yi wannan abin da nake gaya muku ɗabi'a ce ta dan adam duk duniya ko annan muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi masa mutuwa aka ga yana ta zubar da hawaye yana ta zubar da hawaye yana kuka yana zubar da hawaye sai wani daga cikin sahabbai sai ce ya rasulullahi hadda kai kai ma kai ma kana yin kukan yana nufin a kai kace mai haƙuri kai kace kaza kai kace kaza to yau an da kai annabi nuna shi yace ya nuna hawayen yace hadi rahma wannan hawayen na tausayi ne dole ne ka tausaya wa mutum yana cikin wannan rayuwar mutuwa ta zo ta yanke masa rayuwar ya tafi ya koma wurin da kowa yana jin tsoron zuwansa idan ka tuna wannan ne baka san lokacin da inan naka zai ta zubar da hawaye ba galiban mutane suna tafiya su bar duniyar nan ba wai don suna so ba ne da yawa kaɗan ne suke tafiya su bar duniya don sun zaɓi su bar duniya amma galiban ba ma so komin ciwo wani dai gwanda a bashi ita shan magani ya ɗan rinka ganin gari yana lallaɓawa bai yadda ba ya mutu ka san me tsoro ake ji me za a tarar shine abin damuwar yan ayyukan da ake yi din Allah ya karba ba sani ba laifuffukan da aka tara na zunubi istighfarin da ake yi ya kai a iso gare su ba sani ba dole ka tsorata ko a nan duniya ne aka ce za a tsere kai a maka lissafi ai kana tsoron wannan ranar lissafi ko a nan duniya a shagon da kake kula da shi a ofis ɗin da kake aiki da ce gwamnati za ta ta turo da yan bincike za a yi bincike to balanta haka je ka tsaya gaban kai da Allah duk wanda ya mutu ba ya tafi kabari fa ya tafi hanyar da zai je ba dawowa yana jira ne zai yi wasu shekaru Allahu a'lam zai je ya tsaya gaban Allah babu wata sabuwar sallah da zai yi babu wata sabuwar sadaka da zai yi babu wani karatun Qur'ani da zai yi ba wani salatin annabi na neman lada da zai yi babu wani aikin alheri da zai ya tara wa kansa lada ya yanke gaba daya shine ma'ana hazimul lazzati ko hadimul lazzati din dole a firgita kuma dole ka tausaya yaro karami ma in ya mutu zaka ji damuwa ka tausaya shi da ma ana tsammanin wala Allah Allah sa shi gargashin kulawa annabi Ibrahim wala Allah ne dan ba garanti bane su ma yaran ba tabbas ware kuwa akwai wata riwaya da aka ruwaito cewa yaran duniya gaba ɗaya da basu balaga ba duka za a tara tsori guda sai Allah ya ce duk ku tafi wuta su kama hanya suna tafiya sai wasu sai su tsaya sai ce ah mukan ba yara ba ne me muka yi Allah zai ce mu shiga wuta kuma ba mai laifi ba wasu kuma za su ce a'a da Allah ya ce mu tafi shi kenan mu mun tafi sai waɗancan su tafi sai waɗannan su tsaya to waɗanda suka tsayan nan to su ne shakiyayi kaga anan ma sun saba umarnin Allah ko to da sun girma ba in sun girma ɗin ba eh to da saba Allah za su shi kenan sai a waro su a ce ku ku tafi wuta ko kuma ku tafi aljanna wannan yana daga cikin maganganu masu yawa da ba wannan bilgiransa ba ne da aka faɗa sai mun zo karatu wata rana menene matsayin yara ƙanana bayan mutuwarsu yaron da bai balaga ba mai matsayin shi ranar kiyama kiyama ba ta da daɗi sai wanda ya tafi asara kuma labarin ta yana so su zuciya ya Allah kai mana mai kyau kun ji abin da shafi iya faɗa ko to ai haƙuri imamu shafi iya rubuta wa a wannan bawan Allah Abdurrahman ibn Mahdi Mahdi ya ce inni mu'azzika mu'azzika la anni ala shiqatin min alhayati walakin sunnat ad-din fama almu'azzi bibaqin ba'da maytatihi ko ba'da mayyitihi wala almu'azzi walau asha ila hinin yace ine maka taziya la anni ala shiqatin min alhayati ina maka ta'aziyya ba wai dan ina da aminci da rayuwar ba ni ma zan iya mutuwa walakin sunnatud din sai dai sunna ce ta addinin musulunci idan aka yi wa dan uwanka mutuwa ka masa ta'aziyya kenan shari'a ne addini ne in aka yi wa mutum mutuwa ka je ka gaishe shi ka masa ta'aziyya ba shi haƙuri ko arne ne a ce ai haƙuri ai haƙuri fa sai haƙuri sai haƙuri sai haƙuri sannu kai sannu fa sai haƙuri wannan ta'aziyar arne kenan ba a ce to Allah ji kansa a wannan sai musulmi ai tunda bai la ilaha illallah ba bai cancanci a masa addu'ar Allah ya ji kansa ba amma musulmi fa Allah ya rahamshe shi Allah ya hada shi da annabi Allah ya samu sa ya samu ceton manzon Allah Allah Allah Allah Allah kai masa kaza kana yi mala'iku suna cewa amin wa laka bi misli kai ma Allah ya maka abin da ka roƙa dan uwanka ai babu asara akan yi wa dan uwa addu'a duk wanda ya wa dan uwansa addu'a to ai bai yi asara ba yace famal mu'azzi bi baqin ba'da mayyitihi ko famal mu'azza in mun ga dama ok to ya kawo mu'azza din famal mu'azzi bi baqin ba'da mayyitihi wanda yake ta'ziya wanda ya je yin ta'ziya shi din ma ai ba dawwama zai yi ba bayan wannan mamacin kai da kaje kana ganin kai baka mutu ba ka je ta'ziya ka bugo motar ka dawo to kai zaka dawwama ne ولا المعزى wancan mu'azzi wala mu'azza haka wanda aka yi wa ta'aziyar shi kansa walau asha ila hinin walau asha ila hinin ko da sun rayu zuwa wani lokaci mai tsawo ba wanda zai dawama ni da ku da muke magana nan duka wallahi akwai lokacin da za a zo babu ko da ya cikin mu wannan kadai ya ishe ka tashi hankali kagan mu nan ba dai kagan mu ba muna rayuwa ne kawai akan dan gajeren lokaci komai yanda muke san duniya na wallahi sai mun tafi da ka dan kai bakin ciki wani naka ya mutu na'am za ka yi bakin ciki to amma ka sani kai ma fa za ka bi shi yasa ka yi haƙuri hanyar da kowa sai ya bi ta sai wani ya riga ka bi to ka tausaya masa ka tausaya wa kanka sannan ka yi abin da shari'a ta ce ka jira lokacinka duk yadda mutum ya kai da ƙin mutuwa wallahi sai ya mutu wala duk lafiyarka yau nawa nawa ne suke mutuwa ma lafiyarsu galau na yi wata ta'aziyya na ce na ce baiwa Allah nan da ta rasu ba ta da lafiya aka ce lafiyar ta garau malam ba wata larura boyayya aka ce wallahi ba a san ta ba komai aka ce har cikin dare ma jiya cikin dare can an duba wayarta tana online tana dan dandagan nan wayarta bata taba tsammanin za ta mutu ba ta ajiye wayar ta kwanta mala'ika mutuwa zo da kiransa ranta ya tafi da ita yanzu tana kabari tana kwanci Allah ya sani irin wannan abin yana bani tsoro ƙwarai sunan wannan mautul fuja'a alaji mautul fuja'a mutuwar da take zuwa babu tsammani ba aune lafiyar kalau kana gadarar gobe da kai za a yi harka kai wani an gaya mai cewa ke ba haka bane ka san me yake faruwa mutum ba mai sani ba kawai sai dai ji ana mai tambayoyi mafarki za ka dauka kamar mafarki ne a ni kam jiya ba ni bane a duniya kashe ne aka yi me ya faru sai ka ga rayuwar ba wacce bane ta jiya ta duniyar ba ita bane sai ka ji ana maka wani zance ba wanda ka saba ji ba wai ka shiga wata wani tarago na daban to wannan abin da yake nuna mana kowane ɗaya a cikinmu ya rinka zama cikin shiri dare da rana zikirinka na sallah azkar ka rinka yi karatun ƙur'aninka na wurdi ka rinka yi don Allah yana ba da lada akan karatun ƙur'ani da yawa sadakarka salatin annabinka kiyamun lailinka zaman lafiyanka da mutane ayyukan alherinka koyaushe ka rinƙai don wancan da aka ɗauke shi lafiyarsa kalau wallahi kai ma ɗin bai gagara ba lafiyarka kalau a ɗauke ka malam akwai mutuwa mai ban tausayi mutum ya gama shirye-shiryensa da kyamtsa-kyamtsansa zai abubuwansa yana kwance yana cikin tsakiyar bacci daga baccin kurin yake wucewa daga baccin yake wucewa wani bakar akan kujera aka ganshi a kishin gida falansa normal yara suna ta wasa suna zirga-zirga an ɗauka irin gyangyaɗi yake ko baccin akan kujera sai da lokaci ya yi ko na cin abinci ko na me da za ka yi maganar shiru wane wane shiru wane wane shiru ana taba shi sai tuntsiri ya tafi bai yi wasiya ba bai yi wa kowa magana ba ba a ji ɗuriyarsa ba babu komai yanzu duka wannan bai zai zama wa'azi gare ni ba bai zai zama wa'azi gare ka ba mu zo mu yi ta abubuwa a wannan duniya na ta'adi da sabon Allah da barna mutane ba sa jin wa'azi sun isa yadda Allah ɗaya ne sai mutum ta zo ta ritsa masa ya zo yana da na sani yau malayan fa'un da damu da haka kowa ya kimsa in za ka kwanta ya alwala bismika rabbi wa za a jambi wa bika rafa'u in amsabta nafsi farhamha wa in arsalta hafa fadha bima tahfadhu bi ibadika salihin aje abin da annabi ya koya mana bismika rabbi wa da'atu jambi da sunanka ya ubangiji nake shimfida bangare na in amsakta nafsi in ka karbi raina a kwanciyar nan da nayi ka ji addu'ar kwanciya bacci ken in ka karbi raina akan kwanciyar nan da nayi in amsakta nafsi farhamha to kai wa raina wa rahama la ilaha illallah ka ji abin da annabi yake faɗa ya Allah idan ka karbi raina a baccin nan kai wa ran rahama wa in arsaltaha in ka saki ran ka banne da ci gaba da rayuwa fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin ka tsare ran da irin abin da kake tsare bayan ka salihai sai ta baccin sa ya kwanta da ko ta kwana yayi zikirinsa yayi salatansa yayi duk abin da zai to ina ga wanda ya wanda ya kwanta sai da ya gama bala'i ya duddura ashir ya zagi uban kowa ma ya saba da iyayensa ya bakanta musu ya yi rashin kirki ya ci amana ya yi yaudara ya yi abubuwa ya yi rashin gaskiya ya yi kulle-kulle ya shirya gobe Allah kanmu gobe za ka ga bala'in da zan maka bari dai gobe za mu haɗu da kai sai na nuna maka kai ba kowa ba ne kuma sai na nuna maka baka isa ba ana gama zancen nan insha Allah da daddare sai Allah ya dauko mala'ika sai ya zara ran duk wannan bayanin da yayi zai je ya ganshi a gaban Allah a cikin kabari za a nuna masa shi din ne shine ba kowa ba kai fatan alheri bawa kai nufin alheri bawa kada kai nufin sharri bawa abinda za ka tara ka tara a hankali ka ci a hankali ka kula da kabarinka ka kula da kiyamanka ka kula da addininka ka zo kai ta tara musu kai ba kai tara wa lahirarka ba hada hada hada hada a kare a matse a matse ana nan ana shirin sharri ana kulle-kulle wani kullum mitin ɗin da ake da shi na sharri ya za a kulla bala'i da tashin hankali bai san ba ajalinsa ya zo wani mota ta karshi wani sauro ya karshi wani ciwo ya karshi wani zuciyarsa ce za ta buga wani wani abu ne zai makale masa wani numfashinsa zai makale wani wani ya harbe shi wani wani ya kashe shi wani sauro ya kashe shi sauran da in ka taka shi baka san ka taka shi ba amma sauro mutum nawa ya kai kabari sauro mutum nawa ya kai kullum musamman ne mu a Najeriya kan kullum sauro sai ya kai mutane kabari a asibitocinmu in sauro zai karka sauro duba sauro ya kashe ka yanzu wannan bai shi kawazi ba ka nutsu وكتب رجل إلى بعض إخوانه يؤذيه بابنه أما بعد فإن الولد على والده ما عاش حزن وفتنة فإذا قدمه فصلاة ورحمة فلا تهزن على ما فاتك من حزنه وفتنته ولا تضيع ما عوضك الله تعالى من صلاته ورحمته يا إلهي ولبعض الله ne ya rubuta takarda zuwa ga 'yan uwansa yana yin ta'aziyya dangane da wanda aka yi wa mutuwa akan ɗan shi ya ce bayan haka ka sani cewa fa innal walada ala walidihi ma asha ɗa akan ubansa in dai ɗan nan yana raye kuma uban yana raye to dole wadannan ɗanka sai ya ɓata maka rai huznin wa fitnatun kuma fitina ne inna ma auladukum fitna Allah ce ‘ya'yanku fitina ne jarrabawa kenan lokacin da kake rayuwa da ɗanka yau ya ɓata maka rai ya sa ka fushi kai masa fada ka dake shi kai masa hukunci ka ƙaurace masa fitina ya gayyato maka bala'i ya gayyato maka masifa ya tattaro wa kansa tashi hankali ya ƙi yin abin da kace ya yi ya dame ka ya dame kansa haka ake ta rayuwa da 'ya'yan nan yau sai waɗanda Allah ya zaba masu rabo kaɗan a cikin yaran ya ce wannan shi ne farayuwar mutum da ubansa haka farayuwar 'ya'ya suke da uba da yawa ya ce amma fa idan kaddamahu fasalatun wa rahma idan ya yi gaba to ai addu'a ce da jin kai in ɗan nan ya mutu ka binne shi shi kenan ka je kai ta mai addu'a ta jin kai kuma watakila ɗan in ƙarami ne ma ya zama mai cetonka a ranar tashin kiyama ya ce kada ka yi baƙin ciki akan abin da ya wuce ya kubuce maka min huznihi in ɗanka ya mutu to ai ka samu raguwar baƙin ciki ne wa fitnatihi in ɗanka ya mutu wannan fitina da Allah ce ‘ya'yanku fitina ne to kai yau an rage maka yawan fitina a gidanka in yana raye ɗin da kai akwai ɓacin rai in yana raye da kai kuma Allah ya ce kuma jarrabawa ce fitina ne to me abin damuwa har da zaka zo ka saba wa Allah saboda ɗanka ya mutu dan bakin cikin ka ya ragu kuma fitina ta ragu yace kada ka tozarta abin da Allah ya canja maka na addu'arsa da jin kayinsa yawanci 'ya'ya in an mutu da alheri alheri suke zama ga iyaye nawa ne annabi ya ce ɗanka zai gace ka nawa ‘ya'yan nan ƙanana da kake gani suna iya ceton mutum sannan kuma zai iya yiwa in ya tafi ɗin me za ka yi ta yi masa addu'a da neman masa rahama addu'a da neman masa rahama kullum ka tuno Allah ka ji kan yaro na Allah ka ji kan wani Allah ka ji kan wani ba shi kenan wannan fa duk kalmomi ne da ake gaya mana mu yi haƙuri da abin da Allah ya kaddara mana to ana nuna min lokaci yayi sai mu dakata a nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe muna neman afuwar ubangiji ta baraka ta Allah ji kama mu Allah ya ba mu marasa lafiyar mu lafiya Allah ya mana arzikin lafiya ya tsare mana lafiya Allah ka samu cika da imani wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh